أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزهر الحمد لله يومنا ثلاثة بقوي قوة رمضان ها بقوي قوة رمضان هو ثلاثة وإنسي لاربع يوه لاربع يومنا لاربع bakwai ga watan ramadan hijira ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga wata na uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku a yau za mu ci gaba cikin karanta tafsirin maulamu shawar islamu sarat al'alam alhaji ibrahim ya sarar jillah ta anhu wato shirya ta tafsir da za mu zama na takwas kenan a cikin wannan wata mai alhurma نعم زعما تاشي وصل ايوه وصل الذين سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ديبين فآتت كلها ديبين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فأتت كل ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير آه أجي أن بعد مثالي أن فدي إلا ta ba da kyauta sadaka ciyarwa ba don Allah ba, Allah ya ba da misalin irin ƙarshen abin yadda ke kasancewa ce kamar dutse ne kamfan dutse wanda mai sulɓi ka zo ka ɗora mai ƙasa rairayi a kan shi sannan a zo a yi ruwa na mamako wannan a kamar shi ne misalin sadakar da wadda mutum ya ba don Allah ba ruwan nan kasan ba sai raga kingin wani rairai ba wani turbaya wadda take akan wannan dutsen to kamata ne wanda duk ya ciyar abin shi a misalin Allah ya bada kenan wanda ya bada Allah ba koko wanda ya ya bi abin da cuta shine da a cutan wanda ya baiwa koko da yi masa gori koko mutum ya yi ya yi ne dan riya ba dan Allah ba to yau kuma sai za mu mai wannan aya ko take cewa wa masal ladina shiguna amwalahum tiga barzatillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim tahqiqan lisawabi shine don tabbatarwa kawunan su ma'ana don tabbatarwa kawunan su sawabi ladan aikin nan da suka yi cewa wanda suka yi bi khilafil munafiqin sabanin munafiqai wanda suke haka kama sali jannatin tamakar wata wani lambu ne a birubotin wanda yake a wani wuri wanda ke murtafi'in mustawin wani wuri wanda ke maɗaukaki kuma wanda ke daidai a wuri ne teren ne mai kyau hili ne ya ɗaukaka ba ƙasa bane ba kwari bane kuma a can saman ya yi hili a saba hawa bilun sai ruwa mai mamakon ruwan sama ya sami wannan ƙasan fatat ukulaha a tsatsa sai ta bayar da abincinta ai samaraha ina ne ayan itaciyan ita wannan lambun bi'ifaini linki biyu fa in lam yusibha wabilun fadal yanda take nan in ruwa mai yawa shine mamakon ruwan sama in bai same ta ba fadallun to matalun khafifun ɗan ruwa ɗan kankane su sauka suna samun wurin wallahi ma ta'amaluna basirun Allah mai gani ne dangantaka da abin da kuke aikatawa wallahu basirun bima ta'amaluna Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa din
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إئسار فيه نار فاعتركت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيسار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم شن ɗayanku wannan ci gaba ne da ba da misalin yanda in mutum ya ciyar ba dan Allah ba yanda abin nashi zai kasancewa ayyawaddu ahadukum shin ɗayanku yana gurin zai so an ta kuna lahu jannatun a ce yana da wani wata gona ko wani lambu min nakhilin wanda yake na itacen dabino ne wa anabin da kuma itacen inabi tajri min tatiyal anharu wanda koramu koramu suna gudana karkashin ta lahu fiya min kulli samarat wannan lambun ko wannan gona cikin ta yana da dukkan wani nau'o'i na 'ya'yan itace wa sabahu wa sabahu rikibaru wa kada sabahu rikibaru shi mutumin nan ma'abucin wannan gonan ko wannan lambun lokacin nan girma ya riga ya same shi fa da'ufa miya rikibari sai yayi rauni saboda girma da ya kama shi anil kasabi yayi rauni daga yayi tashi yayi aiki da kanshi yayi tsoruri walahu zurriyatun du'afa'u kuma yana da zuriya yana da 'ya'ya su ma ma'abuta rauni masu rauni auladun sigarun 'ya'yan shi 'yan ƙanana ne fasaba isarun wannan gona tashi sai wata guguwa ta same ta rihun shadidatun iska mai karfi fiya fi naru cikin wannan iska akwai wuta fatar sai gonan nan baki daya ko lambun nan baki daya kama da wuta ya kone safaka da ha sai rasa ta ahwaja ma kana ilaiha mafi lokacin da yake cikin mafi bukatuwa zuwa gare ta lokacin da yake cikin bukata matsananciya zuwa gare ta ayyuhibbu ahadukum haza shin ɗayan ku ya so haka sai bayan ya girma ya kai ya yi rauni ga shi ayan shi ba su kai ba 'yan ƙanana ne ga kuma gonar ta tuka ta za ta kamar za ta bada ba ta bada ma itacen gashi kowane iri akwai lokacin za ta amfana shi yake buƙatar ta amfane shi a lokacin nan sai kawai wata iska guguwa ta ta zo kuma da da da wuta lokaci kaɗan gonar nan ta kone to wake so ya kasance kamar haka la ai ba mai son haka kazalika al-insanu haka nan mutum idza tasaddaqa bi sadaqatin in yayi sadaka da wata sadaka wara'a fiha yayi riya a cikin ta yayi dan mutane su gani idza dakala qabrahu in mutum ya shiga kabarin shi wa yasiru ahwaja ma ma yakunu ila hasanati mutum ya zama shine mafi bukatuwa zuwa kyakkyawan ayyukan shi a lokacin ya jiruha haba'an mansuran sai ya samu wannan sadakan da yayi yayi riya a cikin ta ƙura ce abin shekewa kalashai kamar dai babu komi kawai kamar bai ba kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka nan Allah ke bayyana ayoyi gare ku la'allakum tatafakkaruna ko kun yi tunani fata'tabiruna ku lura
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا كون كبار جسكيا an fiƙu min ɗayyibati ma kasabtum an fiƙu zaku ku ba da zakka da haɗaɗen ababen da muka ma kasabtum wanda kuka yi aiki kuka samu kuka yi tsoruri ziyadu ma kasabtum kyawawan abubuwan da kuka yi tsoruri ma'ana kuka tara a ɗayyibi huna aljauda abu da aka ce min ɗayyibati ɗayyibin nan abin da ake ni da shi masu kyau su ne aljauda kyawu ake ni kyawun abubuwa li'an li'anna domin an fiƙu da aka ce dalla ala annahu halalun ba wai da aka ce ma an fiƙu Allah da ya ce ka ciyar da abinki abu mara kyau ba da Allah ya ce ma an fiƙu to kenan ya nuni cewa abin da za a ciyar kinnan halal ne fa baqiya anna ma'ana min tayyibatikum sai ma'anan min tayyibatikum ta ta tsaya ta saura me yake ni da ita to shine min tsayibati maka sauƙin da min jiyadiha ana nin daga kyawawan ababan da kuka taran ko kuka yi tsururi idza tasaddaqa idza tasaddaqa idza tasaddaqa al-insanu in mutum ya sadaka ya tasaddaqu min al-mal at-tayyib yana sadaka ne yana ba da sadaka ne daga dukiya wadda take tsarkakakka wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka nan ku ba da zakka daga abubuwan da muka fitan muku da su daga kasa min al-hububi wa thimari na daga ƙwayayyaki da kuma ƴaƴan itace wala tayammamu wala tayammamu wala taksuru karkunuhi al-khabisa ar-radi'a abu lalatacce minhu daga cikin wannan abubuwan da aka fita muku na ƴaƴan itace ko ko ƙwayayyakin nan tunfiquna kusance su ne kuke ciyar da su kuke bada zakar su ko kuke bada su zakka walastum bi akhizihi ku ko ba masu ɗaukan wannan alkhabisa lalataccen abin nan bane illa an tugmidu fihi sai in an sai da in za a rimtse muku da idanu a tilasta muku min shiddati karahati kum lahu saboda tsananin yadda kuke kyaman wannan abin da kuke badawa wa alamu ku yi sani annallaha ganiyun cewa Allah mawadaci yake anna faqati kuma daga ciyarwarku hamidun kuma a mahmudun abin godewa ne na'am الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر shi shaidan kullun alƙawalin talauci yake muku yukhawifukum bihi yana tsoratar da ku yana tsoratar da ku da da shi talaucin in tasaddaqtum fatamsiku wa yana tsoratar da ku da talauci in tasaddaqtum in han kun yi sadaka fatamsiku sai ku yi tsoro sai ku kame ku ki ba da sadaka wa ya'murukum bil fasha kuma yana horon ku da aikin asha بالبخل أشياء أيك أشانا أنا نين روح كل الفاشاء في القرآن ولم شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه يتي دكا عندك أنبت الفاشاء أشكين القرآن بمعنى الزنا تنا نين زنني إلا هذه سيوانا إتكو بمعنى البخل تنا نين رواني والله يعيدكم والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة الله شكو إنا مكو على الأول مغفرة غافرة منه دقريشي على الإنفاق أمساتير ود ذاكي لذنوبكم غافرة ذنوبكم وفضلا كما دا رزقا خلفا منه ينا كما مكو على الأول وتفعل شيني وانا أرزكي وانا كي ميوا minhu daga sarakan nan da kuka bada Allah ya shi abin da ke ma alƙawari kenan in ka bada zai kawo a mayewa wallahu wasi'un alim Allah mayar wace yake farlasa mayar wace ya ce alimu masani ne bil munfiqi da mai ciyarwa idza azama al insanu ala ikhraj sadaqa in mutun yayi niyyar hitar da sadaka qala rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la takhruju sadaqatu illa ba'da an anuntu zi'ati min yadi sab'ina shaytanan sadaka ba ta hita daga mutum sai bayan an kwato ta an kisgo ta daga hannun shedan saba'in ko kana ba da sadaka sai shaidan saba'in ya zo ya kare in ka samu ko hizge daga wannan wannan ka hizge daga wannan sai ka hizge daga hannun shaidan saba'in tukwana ka samu ikon ba da sadaka daga mutum ba kowa ne ba zai iya gata wani sai yayi kamar yaro yunkura kamar zai bada kuma sai sai zama to duk shaidan ne ke sai mai a'a kamar yadda dai shaidanin da suke lulluɓa da mutane kwana ma in ka ta ka kwanta ka tashi sai ka yi da gaske kana so ka tashi sai ya zo ta ta da daba ka ka tashi in ka tashi kamar da cikin hadisi in mutum ya ambaci in mace ya ambaci Allah a maza sallallahu alaihi wasallam don da ya kwanta shi dan yana darme shi da igiya guda uku in ya ambaci Allah yayin tashin shi sai igiya guda ta katse in ya tashi ya je tsarki ya arwalla ta biyu ta katse in ya tashi yana lafiya raka'a biyu to lokacin nan ta uku za ta katsewa mutum bai bai haka don aiki aiki alheri sai mutum ya dage saboda shi ma dage wata shaidan di ba da gani wannan duk sadaka da zaka bada sai an hizgota ka hizgota daga hannun shaidan saba'in wa sadaqatu idza kharajat min yadi al mutasaddiqi taqulu kalimati ita sadaka in ta hita daga hannun mai yin ta tana hidin wa'ansu kalmomi taqulu sadaka tana cewa kuntu qalilatan fakasartani wa kuntu saghiratan fakabbartani wa kuntu faniyatan fa abqaitani وكنت معروسة فالآن بقيت لك حارسة وكنت عدوا فأحببتني سرقة سيها تكي نا كسن شيء أكدن شيء كيويتاني نا كسن شيء كنكن واسي كجرماني نا كسن شيء كعربيا شيء كوانزدني نا كسن شيء أبن أبن غادي ني أكي غادي فالآن بقيت لك حارسة أني أنزكو نا وانزوني كي غادنك وكنت عدوا نا كسن شيء مكييني غريكا فأحببتني سيكسن يعني نكوها مصويا kullu sadaqatin tantiku bi hadhihi al-kalimat kowace kowace sadaka tana haɗin wannan kalmomin alhamsa guda biyar qabla an tasila ila al-miskin tun gabanin ka sadu da miskini wanda kama sadaka kanat qalilatan fasarat kaseera ta kasance ɗan kaɗan sai ta zama da yawa kanat saghiratan fasarat kabiratan ta kasance kankanuwa sai ta zama babba kanat ma'rusatan fasarat harisatan ta kasance abin gadi yanzu ta zama ita ce mai gadin kanat faniyatan fasarat baqiyatan ta kasance qararriya yanzu sai ta zama wanzarjiya kanat aduwan ta kasance makiya fasarat habiban sai ta kasance ta zama masoyi yanzu yutul hikmata
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب نعم يؤت- يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء الله yana bayar da hikima ga wanda ya so alhikimata alilmun nafi shine ilimi mai amfani almuaddi ila al'amal shi ko ilimi ilimi mai amfani shine wanda yake bayar bayawa bayarwa badawa ake cewa zuwa aiki wanda ke bayuwa zuwa aiki shine ilimi mai amfani a ilimin da zai sanya ka ka tashi kai aiki ba kawai ka tare ilimi ma kana baka aiki da shi a wannan wabali ma ne azaba ma ne akan mai shi ma buce shi man Allah yana bada irin wannan ilimin man ya shawo ga wanda ya so wa yutaliki mata wa man yutaliki mata duk wanda Allah ya bashi hikima fa kaduci ya khairan kathira hakika an bashi alheri mai yawa limasirihi ila sa'adati al-abadiyya saboda zama wa shi a zuwa arziki wanda yake na har abada komawar shi zuwa arziki na har abada shi wannan a, i- ilimin da aka bashi mai amfani wannan hikimin falhikimatu al- a, fal- falhikimatu al-ilmu bil qur'ani abin da ke ni da hikima shine sani da al-qur'ani sanin al-qur'ani al-ilmun nafi shine ilimi mai amfani haizu zukirat fil- fil fil qur'ani ta- ko ya shaka ambaci hikima a cikin al-qur'ani ya kudu ma'anaha mawaizul qur'an ma'anata tan- tana nin wa'azojin al-qur'ani wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam da sunna ma'aikin Allah ya da mutane tabbata gare shi wal amalu lil akhirah da kuma aiki domin lahira ilmin tadammana haza da ilimin da ya- ya taro wannan wasafahu alqur'anu bi annahu khairun kaseer alqur'ani yana sifanta shi da cewa shi alheri alheri ne mai yawa bada ma kanat dunya wa ma fiha qalilan bayan duniya da abin da ke cikin ta baki dai sun kasance abu ne dan kankane wal ilmu wal ilmu qalilun bi hadha sara kaseeran ilimi shi kanshi dan kankane ne da wannan sai ya zama ka- sai ya zama kasiran mai yawa saboda ma ututu ne ilmi ila qalila da abin da aka baku ne ilimin dan kadan ne to amma saboda wannan sai ya zama mai yawa wallazi qila innahu qalilun wanda aka ce dan kadan kin ne aka ce mai kankane ne shi la na'rifu nihayatahu abadan ba mu san karshen shi ba har abada ita kanta duniya da aka ce kankane shi ba san karshen ta ba har abada Ah. ko ko ilimin wanda Allah ya ce mai wa ma ututu min ilmi la qalilan dan qalilan kin da wanda Allah ya hidi wanda aka bayar mutane shi ma ba a san karshen shi ba wa ba ya zakaru illa ulul albab ba mai tunawa ya hankalta sai ma abuta hankulla na'am وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة da abin da kuka ciyar na daga ciyaswa addaitum min zakatin aw sadaqatin abin da kuka bayar na zakka ko ko sadaka aw nadartum min nazarin ko ko kuka wani ba- wani abin da kuka- kuka yi bakancan shi daga cikin bakancan da kuke wanda kuka yi alƙawari abin da kuka yi alwashin za ku yi shi kuka yi fa wafaitum kuka cika shi fa inna Allah ya alamu sai dai Allah ya san da shi fa yajazikum alaihi sai Allah ya saka muku akan shi wa ma lil zalimin min ansar su azalimai ba su da wani matai- wani- masu wasu mataimaka mani'ina wanda za su hane su wanda za su kare su na'am
إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم سي- من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات إن كك بين صدقوكي صدقة صدقة النوافل النافلة فنعم ما هي تما دلّا ديتا نيم شيء نيم شيئا إب- آه، إبداؤها ما دلّا دون أبن wanda kuka yi na bayyana ta wa in tukhuwa in ko kuka ɓoye ta tasturuha kuka sirta ta wa tutuwa alfuqara kuka ba kuka ba mabukata ita fa huwa khairul lakum to shine ya zama alheri gare ku min ibda'iha daga bayyana ta as-sadaqatu sadaqatani ita sadaka sadaka guda biyu ce in kanat faridatan in ta kasance ta farilla ce za zaka kenan wa kana shakhsu muqtada bihi shi ko wannan mai bayar da itan ya kasance wani abin koyi da shi ne fa izharuha afdalu min ikhfa'iha to lokacin nan ya bayyana ta yahi yahi bayyana ta yahi koye ta lima ya taratabu min al-iktida'i bihi saboda abin da yake saboda abin da yake yake yake yake jerantuwa yake biyo baya kenan min al-iktida'i bihi na daga koyi da shi wa in lam yakun kazalika in ko ba haka bane ba shi ba abin koyi bane cikin mutane fa ikhfa'u wa khairu to koyar da ita koye ta shi ya zama alheri wa nukaffir wa nukaffir an ankum min sayyi'atikum kuma mu kankare daga cikin munana ayyukanku wallahi ma ta'maluna kabir Allah masani ne dangantare da abubuwan da kuke aikatawa na taka sayyiduna ali karramallahu wajhahu bi tis'i kalimatin sayyidina ali yayi furci da wa'ansu kalmomi guda tara salasu salasun fi munajatihi uku ya yi suna cikin munajatin da yake asirin da yake ma Allah tare da Allah tabaraka ta'ala wa salasin uku kuma fil hikimati ya yi dai suna cikin hikima wa salasin fil adabi uku kuma ya hude suna cikin abin da shayi adabu na dubba salasin fil munajat uku wanda ya hude a cikin munajat ya kula yana cewa kafani fakhran an kunta li rabban wa kafani aizan an kuntu laka abdan yace ya Allah ya ishe ni alfahari an kunta li rabban wa kasancewar ka gare ni ubangiji ya ishe ni alfahari wa kafani izan ni ko ya ishe ni buwaya an kuntu laka abdan ni kasancewa ta bawa gare ka wa an wa anta kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu kuma ya Allah kai kamar yadda nake so ne yadda kake kamar yadda nake so ne to Allah faj'alni kama tuhibbu ni ma ka sanya ni kamar yadda kake so hadha fil munajat wannan ya hade su a cikin munajati ga sun kalmomin guda uku da farko kafani fakharan an kunta li rabban ɗaya kenan wa kafani izan an kunta an kuntu laka abdan biyu kenan wa anta kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu uku kenan kalmomi ne wanda suke sun kunshi hikima sosai in mutum ya nutsu zai fahimta yake cewa ya ishe shi alfahari ya ishe ni alfahari cewa ni ubangiji na Allah ne a ne akwai wani mawaki yana cewa wa mimma zadani sakharan watihan wa kittu bi akhmusi akhmusi ata surayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li shafi'a kamar da haka ne baitocin da suna zo imani aka ce ko wani ke cewa wai ya ishe ni alfahari ya ishe ni alfahari shiga ta cikin waɗanda kake cewa ya ibadi Allah wanda kake cewa ya bayina ni ma ina cikin su ashe wanda ya ishe mutum alfahari kuma wallahi mutum zai tsaya yin nazarin wannan magana mutum ya kance wai shi bawan Allah ne ya ishe alfahari kai mai gidanka Allah ne shine ma na shawa to shi ne shi a sai Ali ke cewa ya ishe ni alfahari kasancewa ka kai ubangiji na ne kuma ya ishe ni buwaya izza kasancewa ni bawan ka ne ai shi ke cewa walim lawa izul abdi iddu izu maliki ai girman bawa shine girman mai gidan shi to ya kasance kai dan gidan Allah ne ai to kai girma kare mu haka yawa shine hikima ta karshe amma cikin muraja kike cewa Allah anta kama anta li kama uhibbu ni a wurina kawai kamar yanda kana kamar yanda nake so kamar yanda nake so kace Allah to ni ma Allah ka sa ni ma a wurinka in zama kamar yanda kake so wani abu wani munaja ce ne addu'a ce duka wannan yake a wannan na farkon in ka iya ka rike Allah abun alfahari to shikenan ka yarda da Allah shine ubangiji kenan wannan shine abin da shaytan ya rasa kamar da shehu ke faɗi yana cewa cikin da shedan daga baya bayan kore shi aljanna yazo na ta itiradat yana cewa Allah yo wai ka ka san wani ka san in kace in ma annabi Adam sujada ba na mai ba dan me yasa kace na mai in mai dan me yasa kace kaza dan me yasa kaza da yaje wannan duka jawaban amsa ɗaya Allah ya bashi yace to duka wannan saboda baka yarda kai bawa ne ba ni ubangiji ne to in mutum yarda da shi bawa ne Allah ubangiji ne sai ya bi Allah to shine abun kamar yana dokan Allah ya sanya shi ya bi shi ta kowane hali to duka irin wannan kaɗan kenan cikin abubuwan da wannan munajati ta kumsa kuma wannan a cikin abin da ya daga cikin munajati kenan wa anta kama uhibbu fajani hadha fi munajati wannan ya hude shi a cikin munajatin sa wa salasun fi hikma ya hudu wasu kuma guda uku a cikin hikima qala aliyun karramallahu wajhahu sai na ali Allah girma wasu kan sai yace qimatu kulli insani ma yuhsin kiman mutum darajar kowane mutum shine abinda mutumin yake kyautatawa ni ka iya ni ka iya kai daidai kake kyautata shi to shine kimar ka shine girman ka wannan wama halaka man man arafa qadrahu haka wanda ya san kadarin su wanda ya san darajar shi bai taba halaka ba dan mu suka tsaya inda Allah ya jika amma mutum ya jan zalama haka je kai ka jawo abin da yake rinka wa man arafa ma qasada hana alaihi ma talaba duk wanda ya san abin da yake nuha abin da yake nema abin da yake nuha to abin da yake neman zai wulakanta a gare shi karan misali wanda ke san wanda ya san abin da yake nema a wurin Allah to neman nashi abin da yake yi na waje na neman abin da yake hawa na Allah sai ya zama ba komi ba ibada kake duk ibadunka in ka san abin da Allah zai baka inda ka san abin da Allah zai baka da ga shi ibadun naka ba komi bane ba duk wahalar da zaka sai gani ko ba ta kai bakin komi ba to sai ka ƙara kokari kenan wa qala fil adam ya hadi a cikin ladubba kuma an fi kala kulli man tuhibbu fa anta amiruhu ka ciyar ka ka ba da kai kyauta ka ciyar afsa duk wanda kake so za ka kasance kai ne shugaban shi duk wanda kake bashi ai dole dole shi ya zama dan gidanka wastagni an kulli man tuhibbu fa anta naziruhu ka wadatu daga dukkan wanda ka so ka zama tsaren shi duk wanda ba abin da kake nema wurin shi ya to ai da hikar komai ba ka zama kai da shi da kenan wa tazarra ila kulli man tuhibbu fa anta asiru ka kaskantar da kanka zuwa ga dukkan wanda ka so to ka zama dan kaman shi kamar ya kamo ka daga yaki ka kantar da kanka a gaban shi izasta gane ta kamar shi yana sharhi ga wannan hikima mai yace izasta gane ta anil insan in ka wadatu daga barin mutum walau balaga ma balaga ko da ya kai abin da ya kai fa anta naziru kai tsaran shi kake wa in tashta ilaihi in ko ka bukatu zuwa gare shi fa anta asiru to kai dan kaman shi kake wa in ahsanta ilaihi in ko ka kyautata mai fa anta amiru kai shugaban shi kake نعم ليس عليك هدى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولي... ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هديهم شريعة سوء ليس عليك باكان كتكب با دورا مكا نوهين شريعة سوء سبب نزول هذه الآية سبب سبق وانا آية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زال صلى الله عليه وسلم وترانا يتي أمسكوا صدقاتي أن مساكين الكفار ليسلموا كوكامي daga bayar da sadakoki a bisa miskinai na kafirai saboda su musulunci saboda kwaɗan musulunci ga kafirai a nan musulunci wanda dan saboda kamar da shawai ce kanat sadaqatu la ta'ti illa min almuslimin sadaka ba ta je wa kafirai kawai miskinan kafirai ba ta ba samun sadaka da ko ina sai daga musulmi aure su kafiran sadaka mi za su yi ba ba su sadaka a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce law amsaka almuslimuna sadaqatihim da dai musulmi sun kame sun rike sadakokin su sun barbaye wa kafirai la'allahum yattarruna ila alislam ko su kafiran sun matsu da abin da zai matsa su zuwa shiga musulunci wallahu bi adlihi yaqulu Allah kuma saboda adalcin ubangiji yace laysa alayka hudahum a'a shiriyan su ba kanka ne take ba hudan nasi ila dukhul fil islam shiriyan mutane zuwa shiga cikin musulunci inna ma wato ba kanka take ba inna ma alaykal balagu faqat kawai abin da ka dora ma nauyi shine ka isa musu da sako ya ma'aikin Allah wannan nauyi na shirya su kuma an sauke ma ba kanka ba kaka wahalgazar kanka kamar da ke cewa la Allah ka ba su nafsaka Allah ya yi ko Allah ya kunu mu'minin irin wannan ayoyi walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah yana shiryar da wanda ya so ne hidayata hu shiryar da shi ila dukhul fi zuwa shiga cikin shi musulmin wa ma tafiku min khairin da abin da kuka ciyar na daga alheri min mali na daga dukiya fa li anfusikum to da kawunan ku ne ma'ana dan kawunan ku ne a sarkatu laysat lil miskin in sarka da kuke bada ba wata miskinin bace wanda kuke ba inna ma hiya lil mutasaddiqi ita sarka ga mai bada sarkan ne take ta wanda yake bada wanne ba wai wanda yake bada wanda ake ban ba wa ma tunfiku wa ma tunfiku na illa ibtiga wajhillah ba kuma wa ma tunfiquna ba ku ciyarwa ba ku ba da sadakan nan illa tiga a wajen Allah sai dan neman a zatin Allah illa tiga a wajen Allah sawabahu sai dan neman sakamako sa- lada na Allah la gair ba wani abu ba wani abu ba wa ma tunfiqu min khairin da abin da kuke ciyarwa na daga wani alheri yuwaffa ilaikum ana cika muku jazaohu sakamakon shi wa antum la tuzlamun ku kuma ba a zalunta ku la tunqasuna minhu shay'an ba a rage muku ba a, ba a, a rage muku komai daga cikin shi lil fuqara in ato wannan ne da shi
للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهلون أغن... يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم آه للفقراء آه السرقات للفقراء ita sadaka ana bayar da ita ga mabukata ne allazina usiru fi sabilillahi wannan da aka tsare su ho- hobisu aka tsaya au- au- hobisu ko habasu anfusahum anil jihadi wanda suka tsare kawunan su a ci afsa jihadi wa hum ahlus su- suffa sune mazu ahlus suffa a mazuwa suffa kadar ismu abu huraira shugaban su ya kasance shine abu huraira kanu arba'atin min muhajirina sun kasance muhajirai ne har guda ɗari hudu ursidu go arsadu an fusahum sun tsare kawunan su sun dakatar da kawunan su lita'allumin qur'ani dan neman sanin alqur'ani wal khuruj ma saraya da kuma hita tare da a rundunoni wanda suke ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke aika su yaki la yastati'una darban fil ardi la yastati'una safaran su ba su da ikon yin wata wata, wata tahiya a fil ardi a cikin ban kasa litijarati domin kasuwanci wani ma'ashi da neman abinci li shughulihim bil jihadi saboda shagartuwar su da jihadi yasibuhumul jahilu shi wanda yake ma da shi sani jahili yasibuhum yana zaton su bi halihim da halin da suke cikin nan agani ya a cewa su mawadata ne mina ta'afu saboda kame kai li ta'afu fi ma'ani su'al saboda kame wansu daga roƙon mutane tarifuhum za ka san su ya mukhatab ya kai abin yi wa hira bisimahum da alamomin su alamatuhum mina tawadu mina tawadu'i wa asar jihadi za ka san su daga alama su na daga kaskantar da kansu da suke yi da kuma alama ta wahala na gan su kaga suna alama ta sun sha wahala la yas'alun nasa ilfa- ilhafa ba sa tambayar mutane shay'an wani abu fa yalhafuna ilhafa barantana ma su yi naci akan wannan tambayar tasu da suke roƙon ilhafan naci akai la su'ala lahum aslan ba ma zuwa tambayar da suke yi ba su tambaya wani ba su tambaya ma kowa komai wannan kamar isan da aka kamar yanzu dai da mayan da shauna cewa shugaban su ahlus sufakin nan sufakin na wata ruwa ce gaban masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan suke kwana nan ne suke nan ne gidansu ba su da wani gidaje a shugaban su a- a- Abu Hurairah suna karuwa suna raguwa a ana kisan da aka sani ta Abu Hurairah wani bi yunwa ta ci shi sosai sai ya ka- ya kasance ya tarbi sayyidina Abubakar ya- ina tambaye shi wata aya shi ko aya ma ya santa shi dai yana so a gane halin da yake ciki ne a taimaka mai da abinci ya ya tambaye ya- ya- ya tinkari sai na abubakar ya tambaye ya tinkari sai na umar har sai da kai yana faduwa saboda tsabar yunwa amma bai daga baki ya ce ya yi roƙe ya roƙi kowa komi ba wannan shine halin su wannan kisan wannan kuma tana tana mana kisan wanda ake cewa wani shi ma mai dubara ya zo gwanin roƙo gwanin bara shi zakin bara ya zo masallaci sai ke ce mutane ainal lazina yusiruna ala anfusihim allazi ainal lazina yusiruna ala anfusihim wani kana bi muka sasa ina waɗanda suke zaɓan wa'ansu akan kawunan su ko da ma suna da buƙatu ko da suna suna da buƙatuwa ma irin yadda sifanta aka sifanta mutanen Madina da suke su suna zaɓan muhajirai akan kawunan su ba suna da buƙatuwa ba suka abu amma sai su ba wani bawan Allah daga cikin bayin Allah su su rasa wai ya zo da da irin wannan aya yake so ya bara akan cikin masallaci yana haɗa ka sai wa'an su da suka gane shi suka yi shi suka- hikima sai sai suka ce mai zahabu ma allazina la yas- la yasalu nasa ilhafa sun tafi tare da wa'anda ba sa tambayar mutane su nace su kan sai sai mutane sun ba su shikenan ah wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bi alim da abin da kuka ciyar na daga alheri to fa inna allaha fa inna allaha bi alim Allah masani yake da shi fa mujazin alaihi mai sakawa ne akan wannan abun allazina yashkuna amwalahum الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من ربهم ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وأن سكي تيار دا دوكيوينسو بالليل والنهار دا دا بالليل دا دري والنهار دا رانا سرا أبوي وعلانية أبيني wannan ayan nazarat ta sauka ne fi sayyidina ali bin abi talib karramallahu wajhahu a cikin sayyidina ali dan abi talib Allah ya girma huskansa istajara nafsahu fa amila tulan nahar ya sanya kanshi yayi kwadago istajara nafsahu yayi kwadago fa amila tulan nahar sai aiki duk tsawon yinin baki daya falamma atalle da dare yazo a atauhu arba'ata darahim sai aka bashi dirhamomi guda hudu tasaddaqa bi dirhamin laylan sai sadaka da dirhami guda ɗaya daga cikin dirhamin guda hudu da daddare wa bi dirhamin naharan ya gudan kuma dirhamin sai ya sadaka da shi da rana wa bi dirhamin sirran yayi sadaka da dirhami guda a goye wa bi dirhamin alaniyatan yayi sadaka da dirhami guda cikin hudun kuma a bayyane fa qala Allah sai Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum sai dai allazina wanda suke ciye da dukiyoyinsu billaili wan nahari da dare da rana sirran wa alaniyatan a ɓoye a bayyane wa alaniyatan da kuma a bayyane falahumu ajruhum inda rabbihim wa'annan sakamakon su ladan su yana a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim kuma babu wani tsoro akan su wala hum yazunnu kuma su ba za su zama cikin masu bakin ciki ba wala hum yazunnu kuma su ba sa bakin ciki allazina yakuluna riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا وأنن تسكت الربا يأخذونه وسكت وك الربا وهم الزيادة وهو الزيادة في المعاملة إذا الربا إتشك آري أتكم معاملة بالنقود دوكيا da kuɗi kenan wani maɗu'umati da kuma ababanci fil kadari a cikin gwargwado awul ajali ko ko ajali shine wannan kamar ayin tarifin riban ne shine malama suke cewa kullu qaradin jalaba naf'an duk duk wani bashi wanda ya jawo wani amfani to shi yake cewa riba bashi ne ka bada to kuma amman sai an ƙara ma wani abu akai bancin wannan abin da ka za a baka in ba wai mutum shi wanda ka ba ka ba in dan mutum dan dadar da shi ya ga dama ya kara ma ba kai kai sharɗi ya kara ma wannan ba wani abu ne amma kai kai kai sharɗi sai ya kara ma wani abu akai to ya zama riba shine ce fil mu'amalati bil nuqudi cikin mu'amalar da aka yi da dukiya da kuɗi wal mat'umati da kuma ababanci ana abubuwan da suke abinci ne wannan ma to su ma'amalta fiqh sun yi sabani mai yawa akai mat'umatin nan shi ne daina abin da raji shi ne abin da imam malik ta yi ya zama sharɗi a wajen shi sai abin ya zama yukutatu bi abin da ake iya rikar shi abinci ne riba take shiga cikin shi la ya ƙumuna su wa'annan wanda suke ɗaukar riba wanda suke yin riba cikin wannan abubuwan na dukiya la ya ƙumuna min ƙuburin ba sa tashi daga cikin ƙabarburansu illa ƙiyaman sai wani irin tashi wanda yake kama ya ƙomu lazi ya takabbatsahu shaitanu kamar yanda wanda shaitan yusri'uhu yake kayar da shi yake tashi miyal mas saboda shahwat tashi miyal jununi saboda hauka kamar yanda ka san wanda aljani ya, ya, buga haka haka mutum zai tashi yana yana yana faduwa zalika wannan zalika allazina zana bihim wannan abin da ya sabka a kawunan su bi annahum sabab bi sababi annahum shine ta dalilin cewa su kanu sun kasance inna qalu kai sun ce inna malabai usul riba wai shi cinikayya kwatan kwatan riba ne suka ce ai ai cinikin ma kamar riba ne sai da sayarwa suka ce kamar riba ne harrama Allahu riba Allah ya haramta riba wa kalu sai suka ce man ba a duwanda ya duwanda ya cinikayya duwanda ya saye sai da to la budda lahu min riba ai ba ba makawa gare shi da da riba ah wa hadha aksu tashbih wannan sun kuyan tashbihin ne kamancece ne ma'ana su wai gani suka yi riba in ka ba da kuɗi ne misali ka ba da jika guda a baka jika da ɗoriya ko to ai shi ma ciniki in ka sayi abu jika guda in ka tashi saidawa ka ba da abin nan za a baka jika da ɗoriya shi suka ce ai ai inna balin bai'u bisurin riba ai cinikin kamar riban ne shi ma shi ya shawo ya ce a min akasi wani haza min akasi tashbih wan sun kawo shi ne ta huskan sun kuyar da tashbihin kamancece ne kamata yi suke wai a arriba mislul bai'i riba kamar saye da saiwa take to sai suka ce a inna mal bai'u wai saboda ma sunun da duk abin duk ɗaya ne ba bambanci in suka ce inna mal bai'u ba komi da ciniki ba eh kawai eh ba komi shi ciniki ba komi ne ba kawai yanda kasar riba ne kawai tunda shi ma dai akwai ƙari to ga amsa ta Ubangiji wanda take daban da irin amsa mutane. Sai Allah ce, wa halallahu libai'a wa harramar riba. Shi ko Allah ya halatta cinikayya wa harramar riba ya haramta riba. Ba yaya za a yi a'a a'a ai saboda can a'a Allah Allah ne. Allah ya halatta cinikayya babu da shi cikin shi. Riban da kuka ce ta kama da cinikayya Allah ya haramta ta. Allahu radda alaihim Allah ya raddi akan su huwa huwa shi da kanshi ya raddi akan su yace ahallal ahallal bai'a ya huwa ahallal bai'a shi ya halatta cinikayya wa harrama riba ya haramta riba kaifa yakunu al-bai'u mithlu riba ta yaya ciniki zai kasancewa cinikayya wato sai da sai da zai kasancewa kamar riba faman ja'ahu mau'izatun faman balagahu kenan duk wanda mau'izatun wa'azi ya zo mishi min rabi daga ubangin shi fanta sai ya hannu an akalihi daga cin riba falahu ma salafa to qablan nahi abinda ya abinda ya gabata na daga riban gabanin hai gabanin hani to falahu ya tabbata gare shi babu komi abinda ya riga ya ci abinda ya riga ya kama ba komi yanzu wannan afalla amma salafa kenan wa amruhu amman duk hakan nan wa amruhu fil afu lamarin shi a cikin guran goma ila Allah wannan yana ga Allah Allahu ba dan ya ce ba komi ba in Allah ya ce zai yahi amma to ba dole bane ya yahi awwa amruhu fil afwi lamarin shi a cikin rangwamen ila Allah yana ga Allah wa man ada wanda koyo koma ila akali zuwa cin wannan riban mushbihan lahu bil bay yana mai kamanta shi da cinikayya fil hilli a cikin halacci fa ulaika ashabun nar to wadancanin ka sune ma abuta huta sune yan wuta hufiya khalidun su masu dawama ne a cikin wutar nan يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه يمحق الله الربا الله هنا الشاهي البركة الربا هنا شاهية نفل نفل مزية أيضا الله يا كوري كما درجة هروا يوم بأن الله ينقص الربا لتيوى الله ينا توي ربني wa yadhabu bi barakatihi yana tahiyar da albarkanta wa yurbi sadaqat yana yaziduha yana ƙara sadakoki wa yanmiha yana haɓakar da ita wa yudha'ifu sawabaha kuma yana lillinka ladanta arriba yamhaqu yumhaqu suma yuhraqu shi riba abinda ake harko a duniya mai yin shi yi haƙu za a shayi albarkar dukiyar shi sannan yi horaku kuma za a ƙona shi a lahira wa sarakatu ita ko sarka ya zidu hallahu Allah yana ƙara ta anan duniya dukiyar ka Allah zai ƙara ta ya mata albarka wa yudaifuha kuma ya lullinka ladanta a lahira wallahu la yuhibbu kulla kafarin Allah baya san dukan wani mai yawan kafirci bi tahlilin riba mai yawan butulci kafircewa da halitta riba asimun mai yawan zunubi fajiru wanda ke fajiri bi akilihi da cin riban da yake bal bar dai Allah yuqibuhu shi wannan ba Allah ba san shi zai yi ba yuqibuhu yana yi masa hukuma ne innal ladzina amanu sanda wanda suka bada gaskiya wa amilu salihati suka yi ayyuka ayyuka nagari wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bayar da zakka lahum ajruhum inda rabbihim ladan su ya tabbata a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yazanun kuma su ba sa tsoro kun ba sa bakin ciki taqaddama mislu akwatan kwace wannan ayin ya gabata ya ayyuhal ladzina amanu kum يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تؤتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة كما كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا كون كبار غسكيا كوجي توران الله كبر اتركوا كبر ما بقي من الربا abin da ya saura na daga riba abin da ya saura in kuntum mu'min in kun kasance mu'minai sadiqina fi imani kuma su gaskiya cikin imanin da kuka yi fa inna min sha'anil mu'mini domin yana daga cikin lamarin mumini imtisalu amrillahi kwatanta horon ubangiji abinda Allah ya ce yayi shi mumini shine ke aikatawa nazarat wannan aya ta sabka ne lamma talaba ba'd sahabati ba'da nahi biriba biriban kana lahu qablu lokacin da sashen sahabbai ya nemi bayan aya ta sabka ta hana riban nan da ya nemi biriban lahu wata riba da ke gare shi wadda ta kasance a can da akwai sauran riba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa zaru ma baqiya ku bar abin da ya saura to shi akwai ta sauran ribar da ya bada wanda ba a riga aka biya shi ba ya nema to yanzu ne yanzu ba ya sake yi ba ke amma sauran wanda aka ya tambayo a bashi ita a bashi ita riban misali an bada ma dukiyar da ya bada an bashi amma sauran ruwan yanzu yake nema a biya shi a bashi wannan jin cewa aya ta sauka sai aya wanda ta sauka tana mai cewa a a ku yi tsoron Allah ku bar abin da kuka yi saura in dai har ku mumine kuke kuma kuna masu gaskiya masu gaskiya a cikin imanin ku fa in lam tafa'alu in ko ba ku aikata haka ba ma amartum in lam in lam tafa'alu ma amartum ma umirtum kenan bihi in ba ku aikata abin da aka umarce ku da shi ba min tarkin riba da daga barin riba fa azanu bi harbin minallahi to a'alimu ko ko ilamu ku sanar da wani yaƙi ko ku sanar da yaƙi ko yaƙin nan ku haɗi ku yi deklaren yaƙi wa za ku yi ma yaƙin nan minallahi da Allah wa rasuli da manzon shi ku ce ma Allah kun shirya ko za ku yaƙi da Allah da manzansa ko ko ku yi sani in ilamu ne ku yi sani da yaƙi ne za ku yi da Allah da manzon shi wannan yaƙin lakum gare ku fi tadidun shadidun lahum cikin wannan shafi akwai tsoratarwa mai tsanani gare su wala ma nazalat da wannan aya ta sauka qalu sai suka ce la yadalana bi harbi a a ba mu da iko a cikin yaki da Allah a ga yadda nan kaga ta zama faka ba mu da wani iko mu yaki Allah mu wa in tubtum in ko kuka ku tuba falakum ru'usu amwalikum to kawunan dukiyanku dukiyoyinku sun tabbata a gare ku kuna da kawunan dukiyoyinku usulu amwalikum suna asalin a asalin dukiyoyin naku kenan ka riga ka ba da riba jikka ɗari ɗari sa baka ɗari da wani abu to amai roma ɗarinka shine la tazlimuna bi ziyaratin ka ba ka ku yi zalunci da ƙari akan dukiyoyin naku asalin dukiyoyin naku la tuzlamuna kuma ba a zalunta ku bi naqasin da tawaya kuma a ce a'a tunda yanzu an ai riba ce kuka bada yanzu tunda an hana riba shikenan ba ko shikenan a'a a mai da muku dukiyoyin naku daidai ne kuka bada ba tare da an tawaye muku ba shine an ba tare da an zalunce ku ba wa in kana wa in kana waka garibin nan su wa in kana zu karatu dan tashi
وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فنظرت إلى ميسرة لكم ورشكم ميسراني أحفظكم ميسراني ميسرة to mai suraki ne shine shine shine wash aw in kana waqa'a garimun in ko shi wanda aka baiwa bashin nan ya zamo a garimun bashin ya mai yawa ma'abucin yi bashi ne zu usratin ma'abucin kunci ne fa naziratun to a dan dakace a bashi lokaci ai ta'khiru ai ta'khiruhu a jinkirta masa ila maisara ila maisara ko maisura har ya zuwa ya samu sauki ila waqtil maisara har ya zuwa lokacin samun wata yar yalwa wa an tasaddaqu kai ku yi saraka ma ku bashi ku ce shikenan kun yahe mai khairul lakum shi yayi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun yi sani annahu khairun cewa wannan shine alheri fa fa'alu to ku aikata shi fil hadisi ya zo a cikin hadisi man anzara mu'siran duk wanda ya daka ya dakaci wanda ya dakaci wanda ke cikin kunci aw wada anhu koko ya sabke mai ma naushin da ke gare shi na bashin shi azallahu Allahu fi zillihi Allah zai inwatar da shi a cikin inwashi rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito shi wattaqu ko
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wannan aya an ita ce ƙarshen aya wadda ta sauka a cikin alkurani baki ɗaya kamar Allah yana yi wa halitta ne ban kwana da ita wannan kuma har sai lokacin gamuwa ya ce wata ku yauman ku tsoraci ni wanda wannan yinin wani irin yini ne mai girma turja'una fihi ila Allah za ku koma a cikin shi wannan yinin zuwa ga Allah turadduna fihi ila Allah da za a maida ku zuwa Allah a cikin shi wa huwa yawmal qiyama shine ran tashin kiyama summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai abinda ta yi tsoro ta aikata amilatu wanda ta aikata min khairin wa sharrin wanda ta aikata na alheri ko ko sharri wa hum la yuzlamun su ko a wannan ranar ba a zalunta su bi naqasi hasanatin da tauyaye wani kyakkyawan aiki aw ziyadati sayyatin ko ko a cuci mutum a ƙara mai wani mummuna ki ba a hakan aikin da kai ne za ka ganje wanda ita ce karshen aya wadda ta sabka a cikin gurami baki daya kama an ban kwana ne daga duk wanda dama sako ne daga kowa da kowa to wannan sakon ya je ma kowa to kuma sai ga ranar haduwa kuma mutane mutum ya yi tsoron wannan ranar ya dage aiki na kwarai wanda zai farin ciki da wannan ranar ba mutum ya kai na hanyar yana ture ta yana ka Allah ya kawo ta ita ko sai ta zo
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلا إلى أجله ذلكم أكتب عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدورونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نعم wannan kuma ita ce aya mafi tsawo a cikin alƙwari baki ɗaya ya yi wallazi na amanu idza tadayantum bidaini la ajli musam faktubu wa la yaktubu bainakum katibun bil adl wa la yabqa katibun la yaktubu kama allama Allah fa yaktubu wa lim allazi alayhi al-haqq wa la yatakalla rabba wa la taktubu shahada wa man yaktuba fa innahu asibun qalb wa man yaktuba fa innahu asibun qalbu sami ومن يكتمها فإنه آثم قلبه نهودا كما ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها آه من أنا أقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
كما علمه فليكتب لنا الذي علينا وقول اتقي وما يكتب في انواع اسمه كما باب اسمه كلمه ba na mace akwai asimin karbukin ko ya yi lazi na amonu za ta dayin tu wala ya baka siminu shiya fa in ka lazi alai lahaqu safiya na wada ifa na la yastati an yumilla fal yumlil lazi alai lahaqu wala yataqilla wala yataqilla rabba wala taktumu shahada wa ma yaktuma fa inma fa inna asimu qalbu sami wala ma kai ban kai na wajen ba eh yana barin kuma a daki daki ya yi lazin amanu iza ta dayantun bideni na ajili musamman faktubu wani yaktub bayna kuma katibun bil adl wala ya ba katibu nan yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub wal yumlil allazi alayhi alhaq wal yattaqi Allah rabba wala yabkhas minhu shay'a fa in kana allazi alayhi alhaq safiha naw da'ifa naw la yastati'u naw la yastati'u ne ko a law la yastati'u an an an yumilla yugo fal yumlil allazi alayhi alhaq wala yattaqi Allah ربه ولا يبخس منه شيئا
فليمن وليه فليولي ولي بأجل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتزل إيديهما وتذكر إيديهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا لا أجلي ذلكم أقصد عند الله وأقوموا للشهادة وعدين أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجرنا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ya lizi na amuru ya kuma daga bar gaskiya idza tadayantu in kuka yi ta'amaltu in kuka yi mu'amala ta bashi ma'ana idan za ku za ku bada bashi shine idza tadayantum bidaini in kuka tashi ta'amaltum bidaini za ku yi mu'amala da bashi ka salamin wa qaradin tamkar salam shi shine kamar sallahu sako za ka aika malam kai dan kasuwa ne ina so ka so mini ga kuɗi na jika ɗari ka so mini misali abu kaza ga irin wanda nake so mutum a ce tele ta kake so tele irin kaza nake so LG kaza shine ka ba da sifan abu ka ba da kuɗi amma abin nan shi kanshi wanda kake ba nan babu shi ga hannun shi to wannan shine salaf wa qaradin da kuma ramce in kuka irin wannan mu'amalar ya za ku ila ajalin zuwa wani ajalin musamman zuwa wani ajali abin abin ambato ma'lumun wanda yake sananne zuwa lokaci kaza za a bada za a biyan bashin nan ko za a kawo abin sallau nan faktubu ta ku rubuta shi istisaqan wa difa'an wa daf'an kai lin nizai saboda amintuwa istisaqan neman aminci wa daf'an lin nizai kuma dan ijewa dota jayya da za ta biyo baya wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yaktub kitabad daini katibun bil adl wanda mai rubutu wanda zai rubutawa da adalci wal yaktub ya rubuta kitabad daini littafi rubutu nan wannan na bashin bainakum tsakankaninku bil haqqi da gaskiya fi kitabihi a cikin rubutun nashi la yazidu fil mali kar yayi kari a cikin dukiyan wajen rubutun wal ajali kuma kar ya kari a cikin ajalin zuwa wata guda aka ce to kaka kara wajen rubutawa kai ka sa wata biyu wala yanqusu kuma kan mutun ya rage cikin dukiyar da da kuma ajalin wala ya aba katibun an yaktuba shi ma wala ya aba ai wala yamtani'a katibun shine rubutu wanda aka kirawo kai zo rubutu rubuta ne zaka yi kar ka ce ba kai a ba ka rubuta ba wala ya aba kar ya kiya la yamtani'a kar ya kar ya kiya katibun shi mai rubutu an yaktuba da cewa ya rubuta idza du'iya aka kiraye shi ilaiha zuwa rubutun kama allamahu Allahu kamar yanda Allah ya sanar da shi kai manta shi ma rubutun nan Allah ne ya sanar da shi wa ba wata iya rubutu aka aka yi shi ba Allah ne ya sanar da shi ma iya to an kira shi ya wannan aiki ya sa aiki Allah ne zai zo ya zo rubuta kama faddalahu Allahu bil kitaba kamar yanda Allah ya fifita shi da iya rubutu fala yabkhal to kai yayi rowa shi ma yayi rowa rubutun nashi fal yaktub to ya rubuta wal yumlil yumlil katib shi mai mai rubutawa a shi allazi alayhi alhaqu wanda haƙin yake akan shi shi mai ɗaukan bashin shi yayi wa shabta shi zai haɗi abin da za a rubuta yumlil katib shi zai ma katibin mai rubutun imla'i shi zai mai shabta kai da ka ɗauka ba wani da na baka misali da cewa rubuta na ba wani ramce kaza ba a'a shi wanda ya ɗauki bashin sai ce a'a rubuta na ɗauki ramcen kaza daga wanda wani shine alayhi alhaq allazi alayhi alhaq wanda haƙin yake akan shi alhaq wannan shine addainu bashi li'anna al-mashhuda alayhi li'annahu al-mashhud alai domin shine wanda ake kafa shaida akan shi fa yuqirru fa yuqirru sai ya tabbat fa yuqirru sai ya tabbatar li yu'lama ma alai dan a san abin da ke kan shi wal yattaqillaha rabbahu amma shi ma yayi tsoron Allah ubangijin shi fi imla'i a cikin imla'in nan da yake shiftan nan da yake badawa abinda yake hodi ana rubuta wannan wala yabkhas minhu shay'an kar ya rage wani abu daga ciki fa in kana allazi alayhi haqqu safihan in wanda haƙin yake akan shi shi wanda ya dauki bashin nan ya kasance safihi ne safihi wawa wanda bai san yadda zai duke shi ba mubazziran almubazzari ne aw da'ifan koko mai rauni ne an imla'in daga yin imla'in bai iya ya hidi ya ce taryan taryan ga ni kaza na doka a rubuta mini lisigari saboda kankanta shi yaro ne karami au a lisigari saboda kankanta shi dai au kibarin ko ko saboda girma ya girma sosai ya ladizantaka bai iyawa au la yastati'u an yumilla ko ko bai iya yin imla'in bai iya shaftan nan huwa shi li kharafin saboda wata bebantaka da ke bakin shi bai iya hadi a fahimta au jahalin koko au jahalin biluga koko ya jahilci lugar da ake rubutawa da shi wanda masu shaidar mutum suka sani bai san bai iya yi lugar nan ba au na hawi au na hawi zalika koko kutan kwatin wannan dai to ya za yi faliyum lil waliyuhu to waliyin shi shine zai yi imla'in zai hudi a maimakon sa mutawalli amara shine mai jibinta lamarin sa min walidin na daga uba ne wa wasiyin da wasi wasi wanda aka aka sanya shi yake shi aka aka baiwa wasiyar shi yawa wanda aka baiwa wasiyar shi wannan mutum wa qayyimin da har har wayo dai mai tsayawa akan lamarin shi shi ma dai dan uwan waliyin ne qayyim wanda ke tsaya akan lamarin mutum wa mutarjimin da kuma wanda ke tarjama shi a yaran mutum bai iya yaran ba to wanda zai wanda iya yaran wanda zai tsaya yana ai sai a samu wani shi yana jin yaranka yana jin yaran wancan to shi wanda zai ma tarjama in kace na ɗauki bashin kaza shi zai wanda zai wanda zai rubuta to shine ake hadi na wace falli yumlil walihu bil adl to yayi yayi imra'in shi wanda wanda mai tarjaman ko waliyin nasa ko wasin nashi ko qayyimin nashi duka yayi tarjama bil adl da adalci wastashidu shahidaini ashidu ala daini ku kawa shaida ku nemo wanda za su shaida mutum biyu shine shahidaini shahidaini masu shaida guda biyu min rijalikum daga cikin mazajen ku ana ni masu shaida sai mazaje guda biyu baligil muslimina baligai daga cikin musulmai ala harar kuma ƴaƴa ba bayi ba fa in lam yakuna ai ashahida ni in ba samu masu shaida guda biyu ba rajulaini guda biyu namiji guda biyu to fa rajulun wa bar'atani a samu namiji guda daya da mace guda biyu ya shahadu na fi shaida maimakon namiji biyu to namiji daya da mace guda biyu na an san an ka ba samu nabishin nabi ba mimman taradawna min shuhara daga wanda kuka yarda su daga cikin masu shaida lidainihi ga bashi nan nashi lidinihi kai wanda kuka yarda da su ga shaida tasu saboda addinin su wa adalatihi da kuma adalcin shi shi wannan mai shaida ba da saboda addinin mutum da adalci shi ake yarda da shi wa ta'addud wa ta'addudun nisa shi ko wannan mata ba mace guda ba ya zo ne an ta dilla idahuma dan ka ɗaya su taɓata tansa ta mance in ɗaya su ta mance idahuma fa tu zakira idahuma al-ukhra ɗaya ta su sai ta tuna mata wala ya aba shuhada iza ma duhu su ma masu shaida kar su kiya in an kira su zo su yi shaida ila tahammulu shahada kar su kiya zuwa ɗaukan shaidan nan wa da'iha da kuma bayar da ita in aka kira ku kuma wani da wani kuna kai shaida lokacin da aka wani ya ɗauki bashi to kar ku ce a ba mu zuwa a ku je ku bayar da shi da ku lalle muna nan haka aka yi wala tasamu la tamal la tasamu la tamallu kar ku kosa kuma an taktubuhu sagiran aw kabiran kar ku kosa wajen ku rubuta shi kadan ne ko mai yawa ne kalilan aw kafiran mai dan kadan ne abin ko ko mai yawa ila ajili har zuwa ajalin sa zalikum wannan alkatabu rubutun wannan aqsatu a adalu shine mafi adalci inda Allah ya wurin Allah wa aqwamu shahada kuma shine mafi daidaituwa ga shaida wa adna aqrabu kuma shine mafi kusa Allah tartabu da kar ku je ku yi kokonto tashakku ku yi kokonto fi qadri laki a cikin gwargwadon gaskiya aw ajali ko ko ajalin kar ku yi kokonto wai nawa ne aka bada da nawa ne ma amma har rubuta shi kenan ba an san kokonto kuma kuma ga shaida kuma a shi kenan ko an kori kokonto ko ko wai ajalin nan zuwa wani lokaci ne ma a ga shi na rubuta rubuce ki shi ma babu kokonto illa an takuna tijaratun wannan tijara ta yin sako a duka ya danganta hasali hasali irab illa an takuna tijaratun akta tijaratun illa an taqa sai in wannan abin rubuta ya abuku tijaratun shi ne fa'ili kenan ya abuku yana tijara ko ko illa an illa an takuna kitaba kenan in illa takuna kitabatu nan shi tijara ta zama fulun bihi sai sai zama kai kabar sai a ce tijaratan sai in abin rubuta nan ya zama tijara kasuwanci ne hadiratun wadda koko in tan ne ta wurin tijaratan sai sifar ta tabiyo ta ce hadiratan wadda take mahalarciya tudiruna ha bainakum da kuke jujjuya ta tsakankaninku alaihi akan wannan fa innahu ko malai ne nake wago illa an takuna tijaratun hadiratan tudiruna bainakum yawa to wannan wadda kuke wadda kuke juyar da ta tsakaninku takbiduna ha wadda kuke rikanta a take wala ajala babu wani ajali zuwa na ajali a cikin wannan fiha a cikin ta to falaysa alaikum junahun nan a cikin wannan babu kuma babu wani laifi akan ku Allah taktubuwa cikin rishin rubuta ta wa ashidu idza tabayatu amma ku yi shaida ku kawa shaida in kuka yi cinikayya alaihi akan shi fa inna fa innahu adfa lil ikhtilafi shi ma ku yi shaidan akan cinikan da kuka yi shi ne mafi ijewa da duk wani saɓani wa haza wa ma qablahu amru nadbi wannan cewa in kun yi cinikayya ma ku yi shaida shine zai zai yi ije wani kokonto da saɓani da kuma wani abin da ke gabanin shi cewa a in ciniki ne kuka yi tsakankanin ku kai tsaye ba sai kun rubuta ba dukansu wannan umarnin dukansu na isun zo ne a nadabi an so ne ma'ana ba dole bane an ce in cinikaya ne a ka ku rubuta hana ce ake a'a an so dai ka ku rubuta ko rubuta shi shi ma bai huce musu habi ba kuma da shi wannan shi ma da za ku yi na tsakankanin naku wanda ciniki ne kuke yanzu in aka wannan da shi ne shugaba ta karshe da cewa ashidu za ta batu kawo shaidai ta farko cinikin da kuke kun yi rubuta ko ba kun rubuta ba tsakanin shi ba bashi bane ba na biyu shaida kun kawo shaida ko kun kawo shaida shi ma tuniki ne kuke to yin su wannan kawo shaida da rubutawan nan musabi sun zo musabi ne ba ba ba ba ba ba wajibi ba wa in taf'alu ma nuhitum in kun aikata abin da aka hana aka hana ku fa innahu fusuqun to wannan fasikanci ne khurujun an da'a hitane daga da'a in kun aikata abin da aka ce kar ku aikata kuka ce suka dage sai kun aikata to kun yi ta daga da'a kun yi ta daga umarnin Allah shine ku shine kun zama kun kun aikata fasikanci fa inna futukum bikum ku tace daga da'a Allah da ku wala yudara katibun wala shahid yawa na ke tarishi wannan wala yudara katibun wala shahid barakallahu fiku a ba a cutawa mai rubutu wala shahidun hakanan wala yudara katibun shi mai rubutun kare cuta wala shahidu shi ma mai shaida kai ya cuta kamar yaya koko kai su cutuwa sahibul haqqi wa man alaihi kai su cuci ma'abucin haƙƙi wa man alaihi da kuma wanda shi a kan shi a bashin yake da mai bashin da shi wanda ya ɗauki bashin kai su cute mai kai mai shaida kar ka cuta mai haka da kai ma mai rubutu kar ka cuta mai ta yaya bisa hadisin da juya rubutun aw imtina in koko da kiyawa mina shahada ga shaida kai mai rubutu kaka cutawa wanda ya bada bashin jika ɗari ya bada wajen rubuta ka sanya jika hamsin ka cuce shi kuma karka cutawa shi ma wanda ake yake ɗaukan bashin jika ɗari ya ɗauka ka rubuta jika ɗari biyu karka yi haka nan kai ma mai shaida karka ki ba da shaida shi shi zalunci cuta musu shine kin ba da shaida shi mai haƙƙin ne wanda ya bada dukiyar ne yake nema mai shaida zo shaida kace a baka zuwa ko ko shi wanda aka tambayo ni ana so a mai runtu ya kirawo ka kai kai da kai shaida kace baka zuwa to kai ku yi haka wala shine wala yudara katib wala shahid fa'ilin nan yudara duka shine kullum min katib wa shahid shine katib ko ko shahid wa in taf'alu ma nuhitum anhu yawa wanda sune ake sai na ketaro na wurin in kuka aikata abin da aka hane ku da shi fa'in fa'in fa'in tafa'alu ma nuhitum annahu in kuka aikata abin da aka hane ku da ku aikata shi fa innahu fusukun to wannan hita ne daga umarna Allah fasikanci ne khurujum min da hita ne daga da bikum da ku wa hita ne da ku daga cikin da Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi amri a cikin umarnin shi wa nahi da hane shi wa yu'allimukum Allah Allah yana sanar da ku masaliha umurukum umurikum masalahohi na lamarranku wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani daga dukan komai wa in kuntu ala sabakina ne ko to alhamdulillah ina ga lokacin ya yi wanda za mu dakata ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين